الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بياك أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسينا تمانين تسعين جميل shekara ta dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da hudu ranar tara daidai ga watan sha'aban tsakaninmu da azumin ramadan yau kwana ashirin da ɗaya ne ko kuma kace kwana ashirin kacal allahumma balligna ramadan kuma a cikin baka muna watan ainihin wato ɗaya ne yau ga watan uku watan march dubu biyu da ashirin da uku تو بسم الله مالا بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج ابن إسحاق عن حكيم عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون يبلغون يبلغون ويبلغون بنا أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعبرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحد ليضربون أحدهم ويجيعونه ويجيعونه ويجيعونه وي- ويعطشونه حتى ما يقدر آه، أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى ما حتى ما يست حتى حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه حتى يعطيهم حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول سؤال نعم من دون الله من دون الله مم.
إلهان إلهان من دون الله فيقول نعم حتى إن الجعل لا يم- لا يمر بهم فيقولون له أهذا الجعل أهذا الجعل إلهك هذا أهذا الجعل إلهك من دون الله إلهك أهذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم ابتداء منهم بما يبل بما ي- بما يبلغون من جهده وتعديده مم، من جهده وتعب من جهده وتعديده wannan hadisi ibn sa'id ya fitar da shi kamar da ke cikin albidaya ko da dai akwai inqita'i cikin sa amma kamar da muka sha fada akwai hadisin da malamai sukan daga kafa kamar da al-iraqi ya fada cikin alfiya baiti na 285 وصحلوا في غير موضع الرواو من غير تبين ورأوا cewa malamai sun daga kafa in hadisi ba maudu'i ba ne inda ya maudu'i dole a yi bayani shi an gane ko da haka akwai sauƙi wajen riwayat na ainihin sira kana iya samun wasu asani ɗin akwai magana kan su tsayi abinda yake cewa ana shi ne wa akhraja ibn ishaq ibn ishaq ya fitar da hadisi daga hakim dan sa'id ibn jubair yace watar nace da abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda a kanal mushrikuna yablughuna min asabsu shin barin tambaye ka dan Abbas sahaban annabi yablughun har sukan kai ga mai balliguna da Allah bala'i yakan kai sukan kai ga jallin da har a iya musu uzuri in suka bar addini ma'ana a- a lokacin yana tambaye shi sahabbai sun gamu da muguwar azabar da har ma suna da uzuri a ce su yi kafirci su yi kafirci don suna lafiya ngani ma na magana shi ne abin ya kai ga wannan jallin yana tambayar dan abbas kala yake kwarai da gaske ai abin ya kai level ko jallin da azabar ta kai azabar da kuntatawar sai ce wala barkaji wallahi na rantse maka da Allah in kano la yadribuna ahadahum kafiran maka sukan daki ɗaya daga cikin sahabbai da suka yi imani dan sun yi imani a daki mutum duka an gane ko wa yujayyi'unahu su kuma yunwatar da shi daga tajwi a ce zauna ba dai kace za ka yi musulunci ba a dake shi a hana mai abinci to kuma kaga yunwatar da mutum wani yanki ne na azabtarwa saboda jiki ba zai rayuwa idan babu abinci to suka fahimci wannan ai wani bangare ne na yi masahabban annabi azaba a lokacin a hana mutum abinci ne wai jayyunahu wa yu'attishunahu su hana mai ruwa ba abinci ba ruwa hatta ma yaqdira ala an yastawi jalisan saboda tsabarin yunwa da kishi mutum ba iya zama haka da ya zuna malam sai langa bai faɗi kasan ku duk wanda aka ce yunwa ta kai mai zama ba zai yiwu ba da ya kamata ka ga wannan mutum saboda gaba ɗaya halittar jiki ya ta riga ta rauni kenan ya ce to wallahi sahabai sun kai ga wannan jan lebe don ka san yaƙar musulunci ba ana bunin sabo tun farko an yi shi kuma za ci gaba dai muddin gaskiya da ƙarya na nan kullum gaskiya sai an jarrabe ta ta fuskoki iri-iri sai da yi ƙoƙari ka riƙe Allah kawai ka dogara gare shi araftum ya ce wallahi ɗaya za ka iske baya iya zama saboda tsananin yunwa min shiddata birnin labibihi saboda tsananin cutar da yake fama da ita an yi watar da shi an ƙishirwantar da shi kun gane hausar an gane ko hatta yi watsiyahun masu alo sai ya faɗi abin da suke bukata sai muna maka wannan abin ne ka yi imani da muhammad ka faɗi kafirci mu kyale ka la ilaha illallah hatta ya ƙulu kai har ma sukan ce allata wal uzza ila hani min dunillah ka yadda da lata da uzza su ne alloli a bar Allah sai ka yadda sai ce na yadda shi ya kafirce? to ya faɗi kalmar kafirce tilasta shi Allah ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman a cikin sura ta 16 duk wanda ya kafirce da Allah ba an tilasta shi ba sai ya gamu da wato coercion da compulsion da tilastawa shine illa man ukriha amma wa qalbuhu mutma'innan bil iman to sahabban manzon Allah sun ga wannan ka san su ne dakkan mazaje kai wacce halaka gani game da musulunci me aka yi maka game da islam mun samu abu ne kawai bagas shi yasa muke wasa kaga muke sakaci kaga mutane da yawa jahilan musuluncin nan ne suna su mai da musulunci ba kauye akwai bangaren da bai kamata ya ji ba sun masa gida almajiran yahudawa ne kuma bakaken jahilai ne za mu samu lokaci mu faɗa biri har jela in ya so mai lakca ko hudu ba mai taken malamai a kafar hausa don ka san jahilcin da ya shiga kwakwalon da yawa daga cikin ainihin musulunci yawancin sun sunan riga ne kawai musulunci a baron shi da kaza baron shi da kaza har in ka koma al'adar bahaushe ayyakan ce ta malam ba ta wuce a ba ana faɗa ba ba ai zagin musulunci arnan duniya in suka shigo suna magana kan abin da ya shafi rayuwarsu akwai mai ce da su don mai ku sai kai musuluncinka da bai huda ya ce da kai musulunci a mai iyaka kai kuma don kayi boko kwakwalo ka cike da majina ina faɗa ne saboda akwai na masu wannan tsere fakakin jahili musulunci ba ran shi da kala sai kai ka sani amma kana da bakin da zaka ce ai aya mata ce kaza kuma a baka ayar ka kasa karantawa haka ne maɗayensu kwanan nan ya kira ma isha na a waya na ce buɗo sura ta biyar aya ta biyu buɗo a waya ban gan shi wance karanta ya kasa karanta ka ji tsiyarka ka kasa karanta aya ka ce za ka tunkare ni ka ƙwallon ka cike da majina tsaya tukun ka iya ayar suratul ma'ida aya ta biyu ya kasa to nuna muku cewa a farkon musulunci sahabbai sun gamu da kuntata sosai har sai an tilasta musu ku faɗi abin da muke so sahabi ya faɗa amma ba za ka ce sun yi saboda an tilasta su ne Allah kuma ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina fata an gane ko yawwa to sai a daki mutum a yunwatar da shi a kishirwantar da shi hatta ma yaqdir an yastawi jalisan har ba zai iya zama ba saboda tsananin ciwo da ke tattare da shi hatta yuqihum ma sa'alu sai ya faɗi abin da suke so araftum saboda tsananin fitina har su ce da shi da lata da uzza kayan da alloli ne shi kuma ce na'am ai kaga ya ba su harshen ne zuciyar fa zuciyar fa madalla hatta innal ju'la la yamurru bihim har ma za a sami ju'uli kun san ju'ul buzuzu ko kuma abinda muna yara ake ce da shi gungura kashi kun shi ko kun san shi ko shine ju'ul a ƙasa ya ce alju'ul wato na'un min al-khanafis akwai khunfusa ka san kun san buzuzu ko ku san buzuzu bane buzuzu yana da dangi ɗayan su tura ba haya yake to shine ainin malalla shine ainin ju'ul ke to za su ga wannan irin ƙwaron ya zo wuce a ce kai wannan ƙwaron wannan ƙwaron kai da shine Allah ba Allah ba ya ce ina yau ka san abin ba dan yau bane latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira sai ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur sai an jarrabe ku akan imani za ku ji cutarwa daga kafirai da ƴan uwansu munafikai musulmin riba amma in kun yi hakuri kuka dage kan manufa kan wannan ba komai bane misali haka Allah ya faɗa cikin suratu al-imran buzuzu ko malan tora kashi sai wannan shine Allahnka ka faɗa sai ce ina yadda dan ya huta da azaba kawai sahabban manzon Allah la ilaha illallah su ce da shi a hadha al-ju'lu ilahuk min dunillah kai wannan gungura kashin ba shine Allahnka ba kabar Allahn da kace abata sai ce ina yadda domin kyale ka kaga ba za ka ce kafiri ba saboda wasu an na dura yanzu yani an tilasta shi arabtun fa ya kulu na'am me yasa yake haka sai ce iftida'an minhum dan ya wato dan ya kwaci kanshi shine ya fanshi kanshi iftida'an ke bima yablughuna min jahdihi saboda sun kai matuka wajen wato mai gwale-gwale wata azibihi da azabtar da shi ci gaba
وفي مقابل هؤلاء المؤمنين المعذبين نعم فريق من الصحابة رضي الله عنهم بالسلامة من إيذاء قريش لقرابتهم لكنهم أرادوا أن يصيبهم ما أصاب إخوانهم في الله الله أكبر تننسي نظر ننسي ما لنسي قل بابي يتي إن أوان fadawa cikin bala'i wato abinda za ka fahimta a lokacin wato a al'ummar mutanen maka shawa a lokacin jama'a ta kasu gida biyu akwai sahabbai waɗanda ba su da gata ba su da dangi ba su da abin hannu wanda wannan matsayin zai iya ba su kariya a suwa sukan ce wai dole a kiyaye iya in ji wa in ji 'yar maiya ko ba ka ba ma'ana wani lokaci dole a raga maka saboda danginka to akwai cikin sabai da ba su da wannan matsayi akwai kuma waɗanda suke 'yan dangi ne su kansu cikin makaɗin sun san cewa taɓawa ne ba zai yi kun gane ko to su waɗanda ke da matsayin da sun fi ƙarfin a ba sa shafuwa su kuma in suka ga waɗannan musulmi da ke shan azaba su kan ce ina ma su kun gane kuwa ina ma mu ne su mu dandane wannan bala'in tunda dan Allah suka mu muna son mu dandana la ilaha illa wato sun zama ƴan uwa wajen bala'in ko da dai ba za a taba su ba amma ruhin suna kwaɗe ina ma mu ne su to shine zai baka misali yace wa fi muqabili haula a ɗaya ɓarayin in ka kalli waɗannan muminai almu'azzabin da ake musu azaba na'ima fariqun min as-sahabati radiyallahu anhum bisalamati min idha'i quraish liqarabatihi a ɗaya ɓarayin kuma na waɗanda ake musu azaba ɗin nan to akwai wata jama'a kuma na'ima da su suka ni'imtu suka more cikin sahabbai ne suka more da kubuta daga wannan azaba saboda ne liqarabatihim saboda dangin su hmm akwai wanda zai ce ku kama shi aka ce kai dan wane ne ba sai ga an kyale musamman ne a Najeriya waya kawai zai kai kun kama yaron ai to namu ne to yalla bai an sake shi kuma kashi mai laifi ko ba ai laifi fa kai baka san dan wani bane ya labai tuba nake tuba kake nake ake kai kasar mu ke in kuma wanda ake kira waranku ne kun san waranku wanda ba shi da kowa to shi sai a yi masa lugui-lugui ya sha wahala saboda waranku ne bora da mawaki haza huwa nizamun nigeria Allah ka gyara mu ya Allah sai ya buga maka misali su suna cikin kwanciyar hankali lakinnahum aradu an yusibahum ma asaba ikhwanahum fillah su suna buri ina ma abin da ya faru da irin su Bilal irin su Ammar irin su Sahibur Rumi irin su Zinnira irin su Khabbab bin al-Arat wanda za a rataye shi a sama a kunna wuta karkashin kafar shi har suka ce kafar da ke narkewa ke kashe mawutar kitse din misali kawai saboda sun imani ka san Allah ya yi duniyan nan ya maka arzikin musulunci kuma ya kaddara maka jarabawa don ka san kimar abin da ke hannunka kuma a nuna maka kwanakin yan kaɗan ne ka yi haƙuri gwargwadon duk wani matsi da in ma akwai matsi wani matsi kake ciki ƙasanmu mai albarka kana da yancin kai addinin ku gode ma Allah ka wannan ni'imar Najeriya ƙwar albarka Allah kare ta akwai kasashen da baka yi suka yi sallah ba sai ka kai shekara 40 Allah mu kasashen musulmi an yi wannan lokaci sai ka kai 40 a wannan lokaci akwai wanda ya taba gaya min daga wannan kasar wata ran a maka tun 1993 ba zamanta ba a maka anguwar misfala ku ce kuna matasa kun zo haji to ai mu daga kasar mu sai mu ya kai 40 tukun 93 ku yi lissafi shekara nawa kenan shi daga tashi kasar akwai wanda kuma bai isa ya auri mace ta biyu ba kuma cikin kasashen laraba cikin kasashen laraba wani sai shiga mai ce ɗaya da ya aure ya ƙaro mace jami'an tsaro suka kawo masa hari sai ka ce ka ce karuwa ka ce wallahi kuwa karkace mata ka ce kawai abokin zama ce ka tafi ish hazo ya ce lahiya a shiƙati a ɗashe ɗashe ɗashe ka san ashika ita ce prostitute to ta ai yi haƙuri mun ɗaukar mata kace ko cikin ƙasar musulmi ba akwai cikin ƙasar larabawa 1960 wanda ya ba da fatawa karai azumin ramadan a tunisia ka taɓa ganin wani a nigeria shi sai ka gode ma allah da ya yi kama a wannan ƙasar kuma me za ka ce ne kana ibadarka akwai ƙasashen da matasa a gansu gaba malami suna karatu ta ce zai ɓata musu ƙwaƙwalwa ne ƙasashen laraba to mun gode Allah da muka yi shugabanni irin shehu ɗan fodiyo Allah ji kan maza da ramshe shi sun yi jihadi sun yi gaba an gane shi yasa ina karanta tarihin wani bature yake ce kai kaga bakaken na musulmi musamman na ƙasar hausa yace suna da riko da addini har yake cewa nan ne fa zaka je kaga karo idan wanda yake ba musulmi ba yayi nemi su yi fasikanta ce kai har nan maza zaka zo ka neme ni ina musulma ka zo ka neme ita ba aikin banza take ba shi ne ce abin mamaki ke ba aikin banza kike amma kina faɗa saboda mutum zai aikin banza da ke wai nuna maka level ɗin riko da addinin to mun gode ma Allah kan wannan ni'ima malam kuɗi ba zai sai maka to shine abin da ke dagula kwakwalen kafaran duniya da munafukai musulmin riga cikin Allah kare musulmin riga cikin
saboda haka
sai yake cewa me وقد ضرب عثمان بن مسعود رضي الله عنه مثلا عاليا yawa في حب الابتلاء في sai سبيل baka misali kila kace to malam ko akwai misalin cikin sahabban da suka yi sha'awar wannan azaba su ce kwarai akwai Uthman ibn Maz'un sunan shi Uthman dan Maz'un dangin manzo Allah ne suna dangantaka ina jin ko ta fuskar uwa ne na mun amma dangin annabi bari in ga muku har ma da ya rasu shi- saboda shi kafin ma aje Madina a Makka ya rasu Uthman ibn Maz'un ibn Maz'un yana cikin waɗanda suka yi hijira suka tafi Habasha to da ya rasu sai ɗaya daga cikin mata annabi ta ce oh ya rasulullah Usman ya more ya ce ke wa ya gaya miki ce dangin ka ne ya ce to ko ni ban san me Allah zai da ni ba." saboda tawadu ne tawadu annabi ya kai shi kabari ya ɗauki tsinki ya sa a kabarin Usman ya ce dan in gane kabarin ɗan uwana in na zo la'alla wannan ya sa wasu mutane ke sa filanki a ɗauko langa-langa ka sa ka- ka- ka- ka sa sanda mana ka tabbaka sunan mana da suka ce ai ana ai ana la'akari da makasudin makasid la ya akhi to shi wannan Uthman ibn Wadin Barkudi yace Uthman dan Maz'un ya buga misali aliyan na kololuwa wajen son ina ma shi game da wannan bala'i saboda Allah
زيادة في الإيمان saboda ya samu ƙari a cikin imanin shi وكرها وحزنا وغما لما ابتلي به من إخو- لما ابتلي به إخوانه من الصحابة saboda saboda kyama da bakin ciki da takurar zuci saboda ganin irin bala'in da ƴan uwan shi musulmi suka gamu da shi zai ga Bilal ya ce kash da ina da iko Bilal zai ga Ammar abin na damun shi a zuci amma ba inda sai amma shi ba zai shafi ba saboda karaba ɗin shi arafin? طيب to shine buga maka misali da Usman dan Mas'ud
على يد مشركي قريش in yaga irin azabar da sahabbai ke sha a hannun mushrikan Makka
فعندما رأى ما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهم في مكة وهو يغدو ويروح في مس- أمان من الإيذاء قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهلي وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى من ال... من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي kun san abin da ya faru ne lokacin da aka yi hijirar farko aka tafi habasha ko ka san lokacin suna can habasha sai labari ya zo amma labarin da ba shi da inganci ta ai kafar maka duk su musulun kun san an yi wannan sai suka ce to ku zo mu koma mana malam suka dawo maka suka yi gangami suna zuwa dab da shiga maka sai suka ga ashe labarin ba gaskiya ba ne azabar ma ta wuce yadda suke da yawa suka koma shi kuma ce wallahi ne ba zan koma ba shi ne wannan magana ɗin usman ibn mas'ud ya ce na gwammace in zauna in ɗanɗana abin da suke ɗanɗanawa kun gane to shi ne har a lokacin ɗaya daga cikin kafaran makka wane ne ibnu daghina wasu na cewa ibnu daghunna sai ya ba shi kariya a ya ba sai na abubakar ne misal a lokacin to eh na'am. to shi wannan usman ibn zu'un fa wata ran sai suka zauna akwai ɗaya daga cikin kafaran maka da ya ce da ni to na baka kariya tun da kana da matsayin usman to shi ne sai tankiya ta balle tsakanin ibn maz'ud da labib kuma cikin kafaran maka babban mutum ne ya faɗa ya faɗa mai ruwa sai ce sai al'amari ya tsami tsakaninsu da ya ɗauki hannu sai taf a fuskar ɗan maz'ud sai fasa mai ido to wanda ya bashi kariya ibnu dagina kenan sai su da ka gani inna aynaka la fi amnin thumma istakhrajta nafsaka minni da kana karkashin kariyata ba abin da zai faru sai ce wallahi abin da ya samu wannan idan ɗayan ma ya same shi in idan neman yadda Allah to shi ne ga muku da ya rasu har take cewa Usman ya riba ya cewa ya gaya miki kice na ga dangin ka ne ce to ai ko ni ban san me Allah zai gani Usman dan Maz'un wato da ya ga abin da sahabbai ke ciki na cin kwakwa da azaba bilal a ɗaure shi kamar mushen jakiki a jashi a ɗora masa ƙatoton dutse a ƙirji ta so kuke ku fasa zuciyar ko abin da aka yi mana na sumayya ko zinnera ko khabbab ko khubayb ga sunan misalai da yawa to sai shi wannan sahabi yakan ce wallahi kai ne na rantse da Allah kun gane fassarar ko wa huwa yaghdu wa yaro ya waye gari yamma ta yi mai fi amanin cikin wato aminci min al-iza to sai ya ce wallahi ni na rantse da Allah inna ghuduwi in waye gari ina tafiya ta salin alaikum wa rawahi yamma ta yi in tafi salin alif aminin cikin aminci bi jiwari rajulin min ali shirk saboda wani kafiri domin a lokacin sa ce to shi karin sai wani kafiri ce zo zan baka kariya ba mai taba ka sai a samu wani babban mutum a maka kamar abu jahlin ya ce to kai tunda kai dangi ne dan dangi ne mutanen maka kar ku taba wani ko da ya musulunta yana ƙashin protection shine jiwar kenan to ce ya zan zo na ƙarƙashin kariyar wani kafiri wa ashabi alhali sahabbaina yana nufin sahabbai yan uwan shi wa ahlu dini waɗanda muke addini ɗaya yalqauna min al'adha suna gamuwa da irin cutarwa da bala'i ma la yusibuni ni abin bai kai gare ni ba wannan wannan la naqsun kabirun fi nafsi wallahi tawaya ce babba gare ni mu gane sakon ba in yi ga irin azabar cikin ne ni ba wanda zai min wannan don na ƙarƙashin kariyar wani amma waɗannan rauna ba su samu wannan damar ba to me amfanin zama lafiyar da muke ci ‘yan uwana ne addini to haka ɗin ya kasance lanakasun wata nakasa ne ni gare ni a addini Usmanu ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ci gaba yawa na tuna dama wanda ya bashi kariya shine alwalid bin mughira baban wa khalid bin walid alwalid bin mughira yana da babban da sahabi shine wa khalid yana da kuma daya wani khalid yana da ainihin alwalid bin alwalid bin mughira yana da kuma Khalid ibn al-Walid kace Khalid kun san ya musulunta daga bayan kuma ya zama ba askare sojan da an dade ba ga irin shi shine yake cewa da ya zo mutuwa yana kwance yana kuka yace Khalid babu inda ban kutsa ba ko na samu shahada ko kibiya ta cillo min na mutu wajen daga addinin Allah amma Allah bai yadda ba Khalid wani ne zan mutu kamar jaki ko kamar doki ko kamar rabu ne Allah kuka ka san duk gumurzu mutuwa sai lokacin ta kun gane to abinda muke cewa baban shi Al-Walid ibn al-Mughira shine da aka dawo daga wancan hijira Usman dan Mas'ud ya dawo shi ne ce da shi kai usmanu ba ibn dughna bin ibn dughna sai na abubakar ya bashi ya kwarar da ya ce ai kai a maka kana da matsayi ka zo ka zauna karkashin kariya ta ba ne taba ka a maka to shi ne kyau na magana ita zauna cikin kulawar mutum kafiri ga yan uwana na imani haka to shi ne da kanshi ya ce walid ko قال له sai ya ce da shi yawa sai shi Uthmanu sai ya ce ya kai aba abdushams bawan rana don suna kiran kansu da wannan suna abdushams madadin a ce abdullah a zamanin jahiliya sun sun yadda akwai abdullahi suna sawa amma kuma sukan ce da mutum abdushams bawan wa ko su ce abdul uzza ko abdullat ko abdumanat duk suna wannan suna amma ka sun ba su yadda da suna ar-rahman ba sam sun ki sukan ce wamar rahman wane ne kuma ar-rahman ba mu san da ar-rahman ba sun ki jinin suna ar-rahman an gane ko to sai ce da shi ya kai baban abdushams
وفت ذمتك alkawarin da ka ɗauka min na bani kariya ya cika قد رددت إليك جوارك makwabtakar da ka bani in samu kariya daga 'yan uwanka kafaran maka na tuɓe na maida maka haka yace da shi saboda na ga 'yan uwana suna shan wahala da ba su da wannan dama ne amfani suna cikin rahama suna cikin azaba haka yace da shi قال لما يا ابن أخي wani su ce "Ah, ɗan ɗan uwana don me za ka yi haka don me ai shi wali ɗin ya san usman musulmi ne amma saboda dangantaka irin ta jini don me za ka yi haka ya kai ɗan ɗan uwana لعله آذاك أحد من da قومي Allah cikin mutanen maka akwai wanda ya cutar da kai gaya min je in yi dilin da shi gaya min ya ce a duk ba wannan bane قال لا ya ce la ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ya Allah ya ce kawai na gamsu da Allah ya bani kariya na cire taka kariyar
ولا أريد أن أستجير بغيره ba na bukatar na nemi kariyar wani ba Allah ba kila ka ce to tun farko me yasa ka karba hmm to kuma eh, laifi ne in dau mataki kuma in gane kuskure in koma kan daidai shi ya yarda ya karbi wato makwabta jiwar na alwali kuma ya ga to ga musulmi na shan azaba Hmm? to me amfanin karar da ya samu wannan shi ke nuna maka in ka samu dama a kowace fuska ta fuskar mulki ta fuskar ta fuskar ko ta fuskar ilimi baya halatta wannan baiwar ka bar al'umma cikin rashin ilimin baka yada shi haka baya halatta damar da ka samu ta mulki ga dukiya baje-baje a hannunka baka ba da shi ba ina fata an gane ko duk inda alkhairi kake da shi ta kowane irin bangare ya shi sai ya zamanto kai kuma alkhairi ne gare ka to shine abin da Uthman yayi yaya ina cikin alkhairin ni'ima kuma wanda ya bani kariya ba musulmi bane yace ka ga na mai dama dan me yace a'a kawai na gamsu da jiwar na ubangiji taka jiwar din na mai dama ai kun gane sako mhm قال sai ce da shi فانطلق فانطلق إلى المسجد to in har kana ce cewa za ka maida min to ai da ka san a wannan lokacin a maka in wani abu ya taso babba taruwa suke a cikin ka'aba kwarai suna za ka'aba suna kewaye ka'aba amma tsirara eh kuma suna tafi suna fito shi ne Allah ce wa makana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya wa tasdiya saboda ka sukan haɗu a jikin ka'aba sai ce tun da za ka cire wani abu to ai dama gaban jama'a ne na ce jama'a na ba da kariya ga, ga Usman tun da ka mai da min zo mu je gaban jama'a ka faɗa su shi ne ce zo mu tafi masallacin harami Mhm.
فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية mai damin igiyar kariyar alaniyatan gaban jama'a publicly yanda ainihin na baka shi ma cikin jama'a na'am قال فانطلقنا ثم خرجنا حتى أتينا المسجد muka fita har muka je masallacin harami
فق- فقال لهم الوليد wali sai ce da su هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري jama'a ku shaida ga Uthman ya zo jiwar menene ainihin jiwar shine protection kariyar da na bashi ya ce wannan rigar kare ya cire immunity kenan ko ya cire shi za na ce ya zo ya faɗa a gaban ku ci gaba
قال قد صدق Usman ya ce Usman ya ce jama'a yayi gaskiya kamar yayi gaskiya abin da ya faɗa ya bani cikin jama'a na mayar cikin jama'a kuma abin da ba ƙarya yi ba ya yi gaskiya وقد وجدته وفيا كريم الجوار ya salam kuma ina kuma ina tabbatar muku na same shi mutum mai cika alkawari mai nuna mutunci wajen kare wanda ya bashi kariya me yasa Usman ya wannan magana yana musulmi Walid dan Mughira yana kafiri eh to Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu ko kuwa kuma da Allah ya ce ku yi adalci ko kafiri ne kai masa adalci hmm? kai adalci yanzu misali kai alkali ne sai aka kawo kes a gabanka ɗanka ne ba shi da gaskiya ɗan wani shi ke da gaskiya kuma kai ne alkali in ma haka na yi wake in ka tashi hukunci za ka iya danne alaƙar da ke kan ɗa da uba ka ba ɗanka rashin gaskiya haka da ya kamata amma zai yiwu shi shi yasa a shari'a aka ce to a shari'a uba kare maɗa alƙalanci don zai karkata haka mata karta yi arafto to amma ka gane sai ya danne ya ce wallahi na sami alwalid bin mughira wanda fa Allah ya la'ance shi an kana zamalin wa bani manna'il lil khair ba kan shi aka sauka ba amma sai ya faɗi adalci game da shi ya ce ya ku mutanen makka na same shi wafiyan karimar jiwar mai makwabtaka mai kyau Mhm, walakin لكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله kawai ni na so ne kar in nemi kariyar wani in ba Allah ba فقد شيني وجدت مقصود عليه الكون.
جواره.
ku shaida wannan igiyar makwabtakan na cire na maida mai
ثم انصرف عثمان yana faɗa kuwa Usman ya baro ne ya tafi abinci ولم- kaga kaga zai bar wato da Quraishi Congress yani jama'ar da ke wurin cikin tunani shi kuma ne ya same shi yana faɗa ya tafi ya bar shi Mhm.
ولبيد بن ربيعة ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشده to shi labidu dan dan rabi'a a lokacin dattijo ne tsoho ne mai hikima ne ana ji da shi kun gane kuma sha'iri ne ya shahara wajen waka an gane ko to yana zaune sai ya fara rera waka sai waka ta je kunnen Uthman me yace ne فجلس معه عثمان to sai Usman ya je ya zauna tare da su Labidu din فقال لبيد وهو ينشده to sai labidu sai fara rera waka waka zama ce ko wake ne wake wake wake ni na sha faɗa kuskure ne yani ka ce waka akwai wake akwai waka Kwarai, tare da dai ya fi shahara yanzu misali baitocin infiraji na aliyu na mangi waka ne ko wake ne kuma wake ne ya ilahil arshi bani hankali da yawan bayani yan uwa suka tambaye ni ni ni ni ni waka ko wake wake wani dan siyasa da daɗewa a jamhuriya ta biyu Allah ji kanshi waye samson uh, isa bungudu mawaƙi marigayi malami da kano yana ta waƙe a wannan lokacin Allah mai renon marayu cinsu da shansu zuwa su rayu ƙosassu kuma lafiyayyu ko nono ba su sami sha ba waka ko wake amma wanda yake cewa ba a ce ka yi kwaɗan kuɗin wani ba domin karka sai da ‘yancinka na ce sabon suna aka wannan waka sanar da ɗan dawo lokacin da yake magana cewa karka zo siyasa ka karɓi kuɗi kaga wannan waka ce to idan muka zo hausa literature abinda mawaki ya rubuta wanda ke da kafiya ba kiɗa da jojo ko kuntuge wannan baka kira shi ainihin waka sunan shi waka ko da arabiya in aka ce ughniya waka amma na shida fa waki baiti da zaka tsara baiti ka wake ilimi misali tamassak bi hablillahi wattabi ilhuda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflih ha'iya wannan wake na fata an gane ko to anan sai labidu ya fara waƙe karanta mana waƙen mai ce
على كل شيء على كل شيء ما ما خلا الله باطل قال فقال عثمان صدقت فقال وكل نعيم لا محالة زائل نعم فقال عثمان كذبت. na'imul janna الجنة لا يزول to kaga kaga karfin imani ke shi labidu sai rera waka yace ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu a wani bahari ne wannan
طويل tawil cikin baharin waka ko waƙe a cikin ilimin prosody ko ilimin ainihin aro shi labido abin da ya ce sai ce ala kulli shay'in ma khalallaha batilu ku tsaya duk abin da yake ba Allah ba sunan shi shirme wannan ba gaskiya bane Usman sai ce sadaqta wallahi gaskiya ka faɗa to sai ce kuma wa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk wata ni'ima dole dole za ta gushe sai ce ƙarya kai anan sai ƙarya ne ba ya ce ka zarta ba sai ce na'imul jannati la yazul ai ni'imar aljanna ba za ta gushe ba a aqidar ahlus sunna aljanna za ta gushe ba za ta gushe ba wannan abin da ya faɗa sai ɓata ma labidu rai sai ce ne فقال لبيد labidu sai ce wasu na cewa lubaidu ga shi na roce ko Mhm, فقال لبيد mhm.
يا معشر قريش sai ce ya ku taron ƙurishawa
والله ما كان يؤذي يؤذي جليسكم Mhm, والله ما كان يؤذي جليسكم mhm. wallahi ma kana yu'za ويؤذى مم.
جليسكم ya ce ya ku ƙurishawa a sani na mutum iri da dan mutum ne mai shekaru shi ne jalis in ya zo yana magana ai ba mu da tarihin cewa ana ce masa mutunci da yanzu in zo in yi magana yaro ɗan ƙarami ya ce ƙarya ne فمتى حدث فيكم هذا؟
yaushe ne ne irin wannan abun na gwasalewa ya fara shigowa cikin ku me yake nufi magana da usmani ya ce a'a da ka ce kowace ni'ima za ta wuce ƙarya ne aljana ba ta wuce ai da ya faɗi gaskiya ba ya ce ka gaskiya ba to shi ne ya ji zafi yaushe ne ne aka kai jallin da za a raina manya haka arabtu نعم mhm فقال رجل من القوم to sai wani mutum cikin waɗanda ke zaune a wurin dama yana jin haushin usman saboda ya musulunta kuma gashi kariya da aka ba shi ya zo ya ce ya ma cire Hmm? sai wani mutum ya ce إن هذا سفيه من سفهاء معه yau ai karka da wannan wannan ya musulunta ya bi muhammadu cikin wawayen yaranmu ne قد فارقوا ديننا ka gani to kaga magana da take. ya ban kwana da addinin kakanni wajen bauta mu gumaka فلا تجدن في نفسك من قول karka damu da abin da ya yi shine falata gidan da ke Mhm.
فرد عليه عثمان حتى حتى شرب.
شري أمرهما Uthman da ya ji wannan an ce da shi shiwawa ne sai ma wannan mutumin raddi da yake faɗa madadin wa kenan Lubai ko Labid shine hatta shari'a ai hatta shaddal amr al'amari ya cabe ya faɗa suka faɗa sai jayya ta kaure tsakaninsu فقام إليه ذلك الرجل wannan mutumin sai ya miƙe jigun Usmanu فلطم عينه فخدرها Allah ya yi masa mummunan duka ido har ko dai ka ce ya fasa idon ko ya kwankwatse masa ido aina
والوليد بن المغيرة قريب قريب يرى ما بلغ walid da aka yi fada a madadin shi yana wurin ya ga abin da ya kai
فقال sai walid ya ce أما والله يا ابن أخي To ka- ka- ka إن ga كانت irin- عينك عما أصابها لغنية ya ce ya kai dan uwana wa yake gayawa na ce ya kai dan dan uwana kana zaman zamanka kana da kariyar alwalid ibn al-mughira idanunka a idanunka laghaniya ta wadatu gabarin wannan abin da ya faru da idanun لقد كنت في ذمة منيعة da kana cikin zimma kariya protection mai karfin gaske ka zo ka cire to ga abin da ya faru da kai ne domin ko shakka babu in ba din ya ce ya cire karin ya, ya, ya gamsu da ta ubangiji ba wannan karin bai kai taɓa shi zai don a lokacin suna kare abin ne larabawa a jahiliya a lokacin suna da wasu halaye masu kyau kasan suna son doki kun san arabian horse doki da ake gudu shi to sai mutum in yayi ba koyarsa abinci sai soke masa dokin ya ci suna da na hali suna kuma cika alkawari kuma balarabe a lokacin ya ƙi jinin ka ce da shi rago ko matsoraci ne jini ne matsoraci ni sai na hamza ai akan akan an ce da shi matsoraci ne ya musulunta ya dawo daga daga farauta sai tadda wata mace a wajen garin makka ashe matar abokin rigimar sun sai ta tsokane shi sai kai mata duka jahiliya lokaci ta ce kalle ka ragon maza za ka ƙara fashinka a kan mace ce ke ni ne ragon to zan nuna miki kusa in ba rago kuke ba ga ɗan uwanka muhammad amur bin hisham abu jihar yana gana mai azaba sai ta zan nuna miki ni ba rago ba shi ne aka ce yana zuwa gida mai jirgin kayan farauta ya ɗauki kwari da bakai sai gidan abu jihar ce ya am ya fito yana ɗaukan kwarin sai raɗa kan abuja tas ina ina tabbatar maka na musulunta ka sani ba rago bane to menene ne ka ai malu sun ki ka ce da shi rago ne to suna da halaye kyau kula da bako da sun ki jinin kuma reni arabtum to da ka yani sai yake cewa a sai usman sai ce da shi bala عثمان بلى sai ce a a والله Mhm.
والله إن عين الصحيحة ina ainiya إن عيني الصحيحة Mhm.
لفقيرة إلى la faqiratun haka ne ko la faqiratun inna an-nasb ainiya Mhm. mansub mudaf as-sahiha sifa tabi'a la faqira khabar illa me zai kasance faqiratun kuraka inna ainiya sahiha la faqiratun ba tan ba نعم ya ce wallahi idanun nan mai lafiya tana kishirowar abin da ya faru ga ɗan ya faru gare ta بالله ka gane ko tun da dai dan Allah ne aka yi kana maganar na fita daga kariyar wancan kafiri ana ce na gamsu da Allah ba to a nuna maka tun da ka ce Allah kake su to bare jarrabe ka la ilaha illallah Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum kuma yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun aya 155 5657 a cikin bakara aya guda uku Allah na maganin jarrabawa zan jarrabe ku da kaza da kaza da kaza saboda kai jama'a sai ce da shi na rantse da Allah inna ainiya sahiyata la faqiratun tana da talautuwa ila ma asaba ukhtaha zuwa ga abin da ya faru ga yar uwarta filla tunda dan Allah ne wa inni بجوار من هو أعز منك وأقدر ya rab ya ce wallahi ina cikin kariyar wanda ya fi ka daraja ya fi ka iko sai malam ya wata hausa wai wai
على أي شيء ka ɗauka hausa ne?
أبو غمر ka ɗauka hausa ne ya ce wai wai wai ai kaga masana harshe masu phonetics suka ce akwai duk duk kana iya yin yare ba mai iya gane ka amma akwai sautin da duk duniya kowa na gane ka ba haka ba ne? yanzu da ka ce wai ba mu ba muna ce wai ba? to me ma'anar wai an ci wahala ko shi yasa suka ce harufan illa guda uku ne wawun alifin tukur ana kiransu ne in ka kalle su ya ake faɗin su wai ba ka bane wai suka ce to in ka ji wai to ba daɗi ne da haka ake kira su huruful illa to duk mutumin da ya wato ya kwala kururuwa ai baka bukata ka ce ko ba haushe ne ka ji kururuwa kai an fance an fance duk inda ka ji kuka baka ce kukan dan can babu wannan wato Allah abin tsoro ne ba yace in dai yare ne eh zaka ce wani bahaushe ne ba rena bane amma akwai abin da kuma Allah ya aje subhanallah cikin halittar shi wanda abin is classless stateless ba shi da ƙasa ba shi da yanki daga ciki akwai wawo mutum kuna iya tuna lokacin mulkin buhari tun zamanin soja waɗanda suke da waye cikin kusan akwai war against ne ne indiscipline ya ake kiran shi why why wani lokaci ne aka yi wannan ni na san lokacin muna sakandare har a makarantar mu kano cikin college aka zo wata malama take ce shi fa wannan wo din nan in ku kalle shi da kyau bala'i ne saboda waye ne man ka ji waye to ka sha wahala ce war against indiscipline to ina jin mun zo karshe ko to da haka zan so mu tafi mu kwana ana takwas za mu karsa soja على أي شيء تربى أصحاب محمد to shi mawallafin da ya ce wai wai ya ce kai abin mamaki wai a wani tsari ne annabi salasalam ya tarbintar da sahabban shi haka a fasa ido kuma ya ce ɗaya idon na bukatar abin da ya faru inda akwai idan Allah ce ina muke da wannan imani ne haba malam sahabban annabi sun tafi la ƙara musu yadda كيف صنعهم سيد الم- سيد الخلق هذه الصناعة yaya aka yi shugaban halitta ya kera su irin wannan kira bin mamaki haka kuma duka duka mutanen da suka fito daga jahiliya in no time suka zamanto waliyan Allah kamar su hannu da mala'iku shine farida one in town babu irin su shine farida yana mamaki wai me ya aka yi ne an sallallahu ya yi musu wannan sana'a tarbiyya da suka zamanto tarbiyya farida wanda babu irinta yanzu kafin kai masahabai tarbiyya kana bukatar kashe kuɗi nawa ne ba sai ka ji ana maganin trillion of dollars ba a ce a kawo kuɗi a fidda kuɗi masu tarin yawa shi nawa ya kashe sallallahu alaihi wasallam wannan ma mu'jiza ce mai zaman kanta na'am والله لكأننا نذكر قصصا خالية أو Mm-mm.
مواقف Mm-mm, ka duba da kisasan kisasan قصصا خالية a a khayaliya ne خيالية na'am أو مواقف خرافية jami ya ce wallahi kamar muna karanta muku kisso shine khayaliya can kifali shine khayal something imaginary kaga shine khayal it's not imaginary thing ya faru ne yace muna karanta ba kamar muna ainihin labarin ta zo mu ji ta gizo da koki la ba khayal bane ko mawaqifa khurafiya ko wani irin yanayi kawai na tatsuniya la wallahi ya faru ne su ne sahabban annabi Muhammad gwarazan bayan Allah masu mutunci masu kima waɗanda Allah ya rantse ce na yadda da ku wanda ya zage su la'ananne ne domin zagin Allah yake domin kamar yana cewa Allah baka san su bane mu mun fi ka san su shine ma'anar maganar su to kuma wannan halaka ce Allah ka tsare mu yan uwa musulmi za mu tsaya nan sai in Allah ya tara mu lokaci na gaba za mu dora akan wato neman mu'jiza da suka yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ربطتيكو مغننا تفضل نعم مم. إيه. مبرأ kifan min zikira habibi fa amali wannan ai imrul qaisi ne ya faɗa lamiya din shi irin waɗannan abubuwan malam na kasa nima bambanci wannan waken ne da
a'a ai kaga ana ba da ka'ida ai duk abin da za a rera shi kuma ya tafi akan kafiya wannan wake kenan kamar baitin da ka kawo na Hassan da baitin Imrul Qaisi baitoci ga sunan da yawa qifa nafki min dhikra habibi fa haumali wannan yana kara da lamun ne lamiya ka halarci daura da muka yi na Ibn al-Wardi to kaga da me ne laysa yakhlu al-mar'u min dhiddi walau hawala al-uzlata fi ra's al-jabal lamiya wannan ana kiransa ainihin waƙe haka Hassan da ya waƙe annabi ya ce irinka idanu bai gani ba walam tara aini qattu mithlaka lam tarahu wa mithlaka lam talidin nisa'u hamziya ce ka gane ko to hakan ana iya samu a Hausa haka ko da turanci kana inda kana da kana da ilimin rubuta wato poems poetry in ka karanta poetry za ka iya suna kiransa prosody amma abin da zo a yi kiɗa a yi jita wannan ai waka ake ce da shi shi ko waƙe ai babu wannan an gane yanzu misali a ƙasar hausa suwa suka fi share da waƙe ko faɗa mana mu'azu haɗeja sa'adu zungur aƙilu aliyu Aliyu na mangi Zaria, Abubakar Ladan Zaria, ba muna da su da yawa ba? Bajiku da ya ƙara mafarkinsa da ya gan shi kamar shi ne fasha ga fadawa da zagagensa ya yi imani babu kamar sasa sasa. Wannan ba waka ba sunanta waƙe. Amma a sha ruwa a wuzbi labar. Ai waƙan da kawai ya gina akan ilimi da kafiya. akwai kafiya ciki kasan kafiya ai kamar yaya ana samu ana samu yanzu misali idan ka dauki bawan Allah na kodai ke bashi wanda ya rasu kwanan nan wannan mahadawi wanda yake ta waki zaka ji ana dan sa kamar abin rubutu rubutu wannan idan wani yayi waka waka yayi shirita da kida amma ta tafi da kafiya ta tashi daga waka ta zama waki ai kaga abu ya tafi da wato kafiya ka dire akan abin nan sannan akwai waƙe da muke koya ma yara misali akwai waƙe da muke karantar da yara a islamiyya cewa yanzu za mu ba ku tarihin shugabanmu annabi muhammadu tsira da amincin allah wannan ai ba waƙe ba ne narrative kake bayarwa amma yanda sautin kake abin misali in ka gara kana mai da shi ainihin waƙe corona na rubuta waƙe da hausa akan corona da misali da yaren hausa ta misali game da mun sha rubutawa da larabci saboda haka waƙa daban shine ke da ainihin me ake cewa abin nan accompaniment yani akwai waƙa akwai ji akwai amma waƙe ai malam sai kana da ilimin rubuta waƙe to shi balarabe zai iya zubta maka waƙe ya kare da ta ta ta yana zaune nan take yanzu nan hakuri da bai shirya ba baya bukatan ya dogon tunani to hassan da kai magana dan uwa yana daga cikin masu wannan baiwa din hakan ka koma cikin larabawa mutum sai maka irin wannan baiti ɗari yana zaune shi yasa to aka zo musu da qur'ani shi ba waƙi bane amma ya zo da hikimar da yadda ke kwakwalwarsu domin ka'idar ubangiji mujiza takan zo ne bisa abin da mutane suka kware mutanen annabi sun iya suna takan magani ko sai aka zo da annabin da shi zai taba makaho ne ya warke kuturu ya warke ko kuwa mutanen annabi Musa alaihi salam sun share da me tsafi da sihiri to shikenan ga sanda an yi wurge da ta zama me ko ba sihiri bane mutanen Makka sun kware wajen fasahar magana to ga Qur'ani ya shafe dame su Allah ya samu da shi ka gane amsar ka akwai wata wa alaikum salam to saka mana gaba daya wa iyyakum na'am Allah sarki amin dan uwa ni dama wannan ban son ce komai akan shi ba tukun Allah ya saka mun gode da wannan kyakkyawar fahimta Allah ya ma albarka mana gaba da lokaci dama zan kebe saboda wannan yanzu dai kowa ga uwar bari ai masu hankali sun gani ana ta gaya mu kafiran ƙasar nan ga inda suka dosa mutane sun zama balidai kama kuma nauyin da ke kanmu shi za mu sauke in the process ba ma shayin wani ya ji ba don ka ji daɗi muke faɗa ba kawai ɓata maka rai a'a mutanen nan ko kun sani fa dunkulewa suka yi za mu yaƙi islam ba su kuma ɓoye ba ba su ɓoye ba to wannan za mu samu lokaci mai magana to shi yasa malami da yake da fahimta ya faɗi abu wanda haƙƙi ne a kan shi a cin amana ne in bai mutane bayani wani kira bai gane ba ne wani bai gane ba ne ka fahimta ko to amma abin da zai baka mamaki wanda ke dangantuwa zuwa ga ilimi wai malami ya fito yana son zuciya da kunne na ɗaya ke cewa to a ina ne a musulunci aka ce a yi musulun musulun a ina ne wai yana tambayar mutane ku gaya min ina aka ce a yi musulun musulun na ce amma ya cinye ku da bago kuwa ai da sai ku ce da shi to a ina ne aka ce a yi ƙuri'a a musulunci ina ne ƙuri'a a musulunci tunda kana faɗin wannan ne saboda ƙuri'a ta kai ga gwaninka ko misali to ina aka ce a yi ƙuri'a ɗin sannan ina ka bar wala'i da bala'i wala'i zuwa kafirai Allah ya haramta duk fafutukar ka saboda wanda kake bukata wanda kake bukatar nan kuma ya nuna cewa zai aiwatar da kan ajanda aka yi faɗa ajanda kan nan aiwatar da shi kuma saboda kwaɗayin abin duniya me za a baka na duniya ne mu abin da muka ce ba ba ɗan siyasan da ya san masa kamfen lalala sai dai manufar da akwai makomar addini na to ina tare da ita sau ɗari in za a yi kwa ina tare da ainihin muslim muslim ticket kuma haƙƙi ne ka yi ma ƴan uwanka musulmi bayani kuma mun gaya musu kuma sun san da muke tsakaninmu da su kuma dole ajandar musulunci da suke alkawari su aiwatar mana mu gani ba gani hali alkhairi na al'umar annabi ya kai ga musulmi din saboda haka dan uwa wani abin da ka faɗa wani abu ne daga ubangiji ba iyawa ta bane zai zama cin amana ga al'umma ka san ga gaskiya ka ce za ka ƙi faɗinta ƙa'idar ubangiji don ka faɗi gaskiya ba kowa bane yadda da ita annabawa ba duk kowa yadda da su ba to kai asuwa san yadda da kai nauyinka dai shine ka yadda abin yadda Allah ta'ala ya ce in alayka illa bala ko ba haka ba to muna fata wani abin da ya kasance Allah ya zama alkhairi ga musulmi zabin da za a yi kuma a gidanan Kano Allah ya sa a yi shi ma salin alin lafiya babu fitina yana matukar kona zuciya kaga ƴaƴan musulmi suna fita da makami abin da ciwo har a ce ana mutuwa me zafin haka wala da ina da iko da na kafa doka duk wani dan siyasa kowaye da in dai mabiyan shi aka same su da zidda jinin mutane dan takarar nan a soke takarar shi a kuma tsaya kan haka wala sai an gyara kamar za ka yi Najeriya ke Allah ya gyara mana ita ka samu dace tamboyin sun kare ko sun kare masu POS yau POS abinda ba kuɗi yanzu ba kuɗi ce da wala wala ce da ko ok wannan tambaya ana yawan yi kun gane ko masu pos da kyar suke samun kudin nan da kyar kuma kai kasan haka ne yanzu sai ga mutane suna ta yawo aljinsu ba kudi yanzu komai ya koma sai ka tura ta account to ni abinda kafin na amsa tambayar abinda yake ma damun mu kauyawan mu wasu su ba su da account number da yawa ba su san POS din nan ba to dan Allah a wani hali suke ci idan kai abin ne zaka ce da Allah kawo min kaza ga tura to su ba su da account din ya suke yake to kaga an shiga cikin takura fatan mu Allah ya gaggauta kawo mana sauki cikin mu to sai wani je sha wahala ya nemo kudin nan ga su sai zo ya ce da Allah a ga atm dina ina son cire kudi da nawa ne suke caza ne naira dubu goma nawa ne naira ɗari zuwa ƙasa to sai ce to gaskiya tun da wahala na sha ka zo da katinka dubu goma nan zan cire dubu biyu ne ko dubu uku to wannan ne riba wannan ba riba ba ce ba a kiranta riba ba riba ba ce wannan aiki yi maka kuma kai ka yadda kana da dama ka ce gaskiya ka tsawara ni dai dubu goma zan baka a abin nan nake so in cira daga wato pos ɗinka mashin ɗinka cajinka 500 ko dubu ɗaya ko ko ko ya zama ku yi bargaining mana misali amma ba fuskar da zaka ci wani riba ne aiki yayi maka kuma ka yadda yau da kuɗi ne tsohon kuɗi ya ce to kawo tsohuwan naira tsohuwa dubu goma tsohuwa in baka sabuwa dubu tara wannan dubu ɗan riba ce saboda nan kuɗi da kuɗi ne kuma haramun ne kuɗi da kuɗi a samu fiko amma nan he rendered services to you aiki ya maka yarhamukumullah kuma kowa ya sani idan ka je da ATM machine ɗinka me yake cewa wannan katin ATM ko caji naira dubu goma naira ɗari sai ce to gaskiya na sha wahala zan ƙara kaga dama ne wannan ba riba bace sai dai dan Allah su ji tsoron Allah kuma kar su zarme akwai wallahi wanda ya zo gaya min ya tambaye ni ya ce malam miliyan takwas ne zan kai banki lokacin da aka dinga saurin kai kudin ne miliyan takwas ya ce wani banka ya ce zan tura muku amma ku bani miliyan daya wallahi ma suka ce munyi mun ya ce to ni abinda zan yaki ta kaga kowa ya samu ransa ya shanya ya ce zan shiga muku da shi banki kuma kudin ka tsofaffin nan sun tsira amma ka bani miliyan daya yake mala ya halatta in bashi to ni sai na kalli na ce a'a ka dai ƙara cizawa mana ka sake turawa mana ka ce wani da Allah kai haƙuri ya ce mala ai an ya ce shi fa abin da zai yi tun da ƙila kaga shi ma ya samu dama ne ta ya samu to sai na hango ko dai ya ce ba zai yiwu ba iya hasarar miliyan takwas gaba ko ka ce da shi to ya rasa miliyan ɗaya ɗin ya tsira da nawa miliyan bakwai ko tara ne? a miliyan takwas ne bakwai ya ce amma wancan mutum bai kyauta ba kuma bai kyauta ba kama wannan riba ce da ba riba ba ce shi yana ganin hidima zan maka aiki zan maka amma don me za ka zama exploitative ya'ani kana ganin tun zana da bukata a ya kuce shi ai shari'a tana bukatar tausayi ka amfana mana shi ma ka amfanar da shi ina ne kika ce to ka bani ainihin dubu goma amma ba zai da bane yana yana yana ganin miliyan takwas kuɗi rigis to don Allah 'yan uwa mu saba mu ringa tausayin junanmu idan ka samu dama ka rangonta ba sai ka kuntata ka ce dole sai an baka kuɗi mai tarin yawa amma muna fata ni tambayar da nake maka yana wai anya za a dawo kuɗi ya koma aljin mutane kuwa akwai chances kuɗi zai dawo
gaban kasar da aka zaba ya ce eh idan idan idan ya shiga ofis za a tafiyar da tsohon kuɗi da samu
haka ya ce amma kuma ba lallai ya je ya tarar da su ba an gama karbe tsohon kuɗi kuma ba zai ci ba lallai ya same su ba an gama karbewa da yana hannun mutane mai gashi ne yanzu kuna nufin duk tsoho ku- tsoho naira babu ita ne akwai ba sai dai ba su da tarihi
amma wallahi da su gaggauta yaya mutane wannan bala'i Allah mutane sun takura an takura ce fa ne malam ya gagare ka kuma akwai waɗanda suke da kuɗin nan a dankare Allah ina gani daga cikin manufar mulki shine a kawo mutane sauki da rangwame to shi shugaban da aka zaba ya yi kokari ya tabbatar da wannan alkhairin an kai ga jama'a a ɗauke wannan tashin hankali it's too tight ba daidai ba ne kuma waɗanda suke da hannu in wata mot- manufa ce mu don look kai dai ka shuru ƙasar nan kai dai ka shuru kawai kai dai ka shuru wai abu ne da yake sama da abin da ido ka gani there is what's more than what eyes can see kamar da suke faɗa. akwai mutane da yawa da aka ga- aka nuna mana cewa suke da hannun cikin nonon ba da ɗin ko mai cece manufa menene Allahu a'lam menene amfanin mulki a samu takura jama'a ta kuntata na sha faɗa manufan mulki abuwa ne guda goma sha uku tsaro abinci ilimi aikin yi muhalli tsaftar muhalli kula da lafiya ruwan sha wutar lantarki hanya nisantar cin hanci kusa da mutane tattaunawa sannan kuma da yakana waɗannan su muke kira 14 point agenda na kowane irin mulki in babu shi ba tsari ba ne nagartacce Allah ya gyara mu ya kawo mana sauki ya samu dace sannan daga ƙarshe ga wata matsala yanzu misali za ka tafi umra saudiya ƙaddara za ka tafi Allah ba mu ikon zuwa sannan kai kasan a saudiya ba sa kashe naira ko ba ka ba to sai kila ka kira wani mai harkar hada-hadan kuɗi a wafa ka ce da Allah wani ina da miliyan goma zan tafi saudiya naira nake ne kawo mini riyal sai ce to ai ba za ka samu kashi ba ba zai yi ba. kuma annabi cewa ya dambe da salasalam hannu da hannu ake so a yanzu da wahala sai dai ce to ka turo min za mu turo maka misali daga wafa equivalent na ayin naira miliyan kaza riyal kaza sai su turo maka inda naira kake so nake ne a turo maka naira kaza to kaga bai zama yadda bai da hannu da hannu ba to menene hukuncin wannan annabi cewa yi hannu da hannu sai wani ce da ni, to ai yiwuwar haka din da ya gagara yanzu wallahi malam hannu da hannu muke yi don mu kiyaye karantar addini mu zo da ainihin kuɗi ɗauki kuɗinka ga abin da muke buƙata to ba zai yiwu ba tun da babu cash ɗin sai dai kawai a turo maka zo su karɓi misali in dala ce su karɓa a hannunka koriyar to wannan ne abin ke ta gara kanmu ga ƙa'idar kuma annabi ya ce hannu da hannu Hmm? kuma duk kasan mun fa- mun fada cikin wannan ya muka iya misali to ka'idar shari'a in dai da larura bayan da kai ba so kake ka kauce mai shari'a ba Allah ya gani yarka mu dai fatan mu dai Allah kawo mana sauki ya sa zabubukan nan su kasance alkhairi gare mu da wanda zai a nan gida Kano Allah ka sa a lami lafiya Allah jibin da shugabanci a hannun bayin Allah na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin